الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da asubahi barkan mu da sake kasancewa a wannan fili namu na amsoshin tambayoyin ku annan masjidul ansar a garin kumo akwa local government ka zo lafiya Allah mai da kai lafiya amin malam dan Allah ina buƙatar addu'a ni da kishiyata ba ma zaman lafiya mijinmu ba yi da shi bai da hali yanzu kullum cikin musifa take ta yi mana dan Allah malam ka taya mu da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba wa mijinmu abin da zai ciyar da mu talauci kenan talauci ya sa ana zazzafan kishi ana fada da juna wannan baiwa Allah Allah ya mata albarka Allah ka karbi addu'arta kishi ya ce mai son zaman lafiya kin ga fada suke da abokiyar zamanta amma ta ce ai musu addu'a Allah i daidaita su to ke ma ki zama mai hakuri dan fada na mutum biyu ne ai duk masifar da za ta yi miki ki shiru ki zuba mata ido ki kyale ta ta barki da talaucin da ya ishe kuma a gidan ya isa ga babu ga masifar kishiya ai abin yayi yawa ai da haka ayi hakuri kuma tunda Allah ya kaddara dan adam yana da hannu da yatsu ba yanda za a yi wannan yatsa ce fada da wannan kowa wurin zaman sa ne da mata suna ganewa zaman aure da kishiya ai kamar hannunki ne ba yatsunki guda hudu ko biyar wata za ta yi fada da wata to ke ma yar uwarki Allah ne ya kawo ta Allah ne ya kaddara za ta zauna a gidan sai ki zuba mata ido ki kyale ta Allah ya gyara mana Allah ya ba ku lafiya zaman lafiya mai gida kuma ku zabure shi ya fita ya je ya nema kan namiji ya zo ya kwanta bai da aiki sai bacci a gida ya tara ku kuna ta faɗa kuma bai da ƙarfin da zai iya muku faɗa saboda bai da kuɗi dan yanzu idan mutum bai da kuɗi a gidansa bai sai ya matansa tsawa ba wata ya zo yana ta faɗa yana ta yana faɗa da ko cefe ne baka iya yi kudin makarantar yara baka sai shegen faɗa yayi kwafa ya juya ya tafi ta ce tafi kama mu guri ai miji ai namiji in dai babu abin da zai dauki nauyin iyali ai akwai damuwa Allah waino malam Allah ya saka maka da alkhairi malam a taimake ni da addu'a ina cikin damuwa a sha ruwa lafiya to Allah ya yi miki in rashin aure ne Allah ya baki mijin aure in kuma da aure masifar kishiya ne Allah ya kiyaye ki in kuma ba ko ɗaya a cikin wata damuwa ne Allah ya yi mana gaba ɗaya kowane ɗan adam bai rasa abin da yake damunsa ba malam ina neman ina maka fatan alkhairi Allah ya sa a gama da duniya lafiya amin malam Allah do Allah a taimake ni da da sadaka alqur'ani to za ku fara kenan to gobe za a baki qur'ani insha Allah ta'ala malam ka aji sun fara bana ma to kin ci qur'ani insha Allah za a baki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam da fatan ka tashi lafiya. Muna maka addu'a da fatan alheri. Malam tambaya nan anan shine menene hukuncin yarinya budurwa da take biya wa kanta bukata ba tare da ta yi aure ba da kanta take biya wa kanta bukatar sha'awarta. Subhanallah. Subhanallah. Malam me hukuncin wannan yarinya da take wannan abu? amma fa ba zina take yi ba malam haramun take yi kuskure ne ba daidai ba ne ya mace ki zo ki zauna kina biya wa kanki bukata ta sha'awa wannan istimna'i kenan ake ce da shi ba daidai ba ne kuskure ne laifi ne babba da haka ki gaya wa ‘yar uwarki ta ji tsoron Allah ta daina kuma duk mai irin wannan abun yana samun matsala ciwon gaba yana iya kama shi sannan da rashin haihuwa duk kwaikwayen maniyin da ake haihuwan da su Allah da ikonsa sai duk ta tsiyayar da shi ta zubar da shi ya zube ko da ta yi aure to sha'awa ta tafi mata babu sha'awa sannan kuma ta gamu da larurori a tattare da ita kuma magana haihuwa kam sai abin da Allah ya yawanci masu wannan aikin abin da Allah yake darabtar su da shi kenan kuma fa ba a samun biyan bukata da kin yi yau kin ji daɗi kin gama gobe kuma sai ki ji zaki ƙara yi yasa ba za ki haƙuri ba ki aure duk wanda Allah ya kawo ki yi haƙuri a je a aure akwai wanda suna da ƙarfin sha'awa ki nemi abubuwan da yake rage wa mace sha'awa sai ki amma ba daidai bane wannan laifi ne kuma wannan tambaya gaskiya akwai hadari a ciki kwarai Allah kiyaye ku malam ka tashi lafiya kwarai malam ga tambaya ta kamar haka meye hukuncin matar da ta tsani mijinta sakamakon yana dukanta kuma yana zaginta a gaban 'ya'yanta malam ba laifi in ta ta tambaye ya sake ta kuma yana zuwa tafsirinka na dare amma malam a masa fada ya daina duka ya daina zagi koma menene koma ba ni ba to ya je ya auri wata ke ce ki ce ke ce kike tambayar kanki kenan ma'ana ita in dai zai dake ta zai abin nan ɗinta to ya je ya auri wata ba ita ba gaskiya wannan mijin bai kyauta ba gaskiya kuma duk matar da mijinta yake dukanta yake zaginta yake wulakanta ta gaban 'ya'yanta to ta masa nasiha ta ce ya daina yi ta gaya wa iyayensa da waliyanta su yi masa magana ta ce musu ita ba baiwa bace ki gaya masa ke ba baiwa bace kuma ba inda aka ce mutum ya auri mace ta dukanta ai ba jaka ka aura ba kuma karki bari ya dake ki da ya zo zai kama duka wuf ki shiga ɗaki ki sa sakata da ya zo zai dake ki wuf rarimi hijabin ki ki ruga gudu ki fita waje kakki bari ya dake ki kin ga kashin ki bai da ƙarfi fa kashin mata ba ƙarfi bane da shi in ya rabke ki wata rana zai karya ki wallahi akwai matar da tace mallam kaga hannuna nan da ce wallahi burda ne yayi tsabar duka wata ce yanzu haka da nake maka waya malam fuska ta bandeji ne a jiki tsaban mari ne da duka sai da ya zuba man jini wata ta ce wallahi na daɗe ba na iya miƙewa saboda dukan da ya min da gwiwa yake duka na a gadon bayana namiji mai dukan mace ai bai yi bayi isa annabi ya ce laisa ula'ika bi khiyarikum ba su ne zaɓaɓɓun mutanen kirki a cikinku ba masu dukan matansu annabi ya ce yanzu ka zo ka daki mace kuma da daddare ka neme ta so karki bari ya dake ki ki fita ki ruga da gudu sa hijabi ki fita ko shiga daki ki tura da kin ga zai yi duka kina matsawa gefe ko ki shiga bayan kujera yayi yayi yayi ki tura mai kujera in ya kawo naushi sai ki tura kujera idan ya ki ya daina ki ce ya baki takardarki ba laifi kika yi ba ita ce amsar in ya ki ya daina duka in ya ki ya daina zagin ki in ya ki ya daina wulakanta ki ce baki takardar ke sallame ki je Allah ya baki wani miji ba shi ba in kuma kin ga zaki iya hakuri da dukan da zagin da wulakancin to ki je ki hakurin watakila dai tsufa ya sa ya daina nan gaba amma in kin nema a shari'a baki saba wa Allah ba ha Allah ya sauwaƙe yanzu mutum ya zo ya haifi yarsa ya mata tarbiyya ya ba ta ilimi ya kai ta makaranta a kai maka gado a kai maka katifa a kai maka kujeru a kai maka kayan kicin a yi maka duk goma ta arziki kuma wai yarinyar nan wai ka zo wai kana dukanta saboda ba ka tsoron Allah ya kamata alkalai su samu tsumagu da bulalu duk mijin da aka kama shi yana dukan mata a zane shi a kotu an kamo wani kes wani mutum bai da aiki sai dukan wata baiwar Allah da aka aura masa ita kuma Allah ya darabe ta tana son sa sai ta zo gida da rauni da ciwo ba cin kirki sai shegen duka ki rabu da shi ki rabu da shi abu ya gagara sai yayunta suka ce to zamu yi maganin abu tunda ba za ki kashe auren ba mu kuma zamu yi maganin shi wata rana ya dake ta tana da yayyanta da kannanta masu ƙarfi suka samu tsumagu da wayoyi na wutar lantarki suka shiga gidan me ta ma kake dukanta eh ai taurin kai ne da ita kada ke ta ko sai tsumagu shau shau shau sai duka sai mari wani ya gwara shi da gini wani ya zane shi sai da kumbura shi sai jini suka mai jina jina sai da yana wayo Allah wallahi ba zan kara ba wallahi ba zan kara ba wallahi yadda ku sosai fa kin san ita kuma baiwa Allah tana gefe tana kuka ku kyale shi haka ya isa ku kyale wani a ciki yace shegiya ke man ƙara miki suka masa shegen duka suka ce kuma aure yana nan jaram daga in ka kuskura ka sake ta zamu dawo wallahi wanda yake gaya min labarin nan yace wallahi malam daga nan mutumin nan ya daina dukanta da ta yi abu sai ce kin ga fa ki daina ke yanzu da an miki abu sai ya yanki su zo su rama miki to kin ga wannan ba fa cewa ne a yi ba yawwa kar wani ya je ya daki mijin kanwarsa ko wani abu a labari na baku abin da ake wallahi daga nan ladabi haka kawai sai dai je gaida babanta da uwarta sai tsuguna baba ina kwana ina gajiya to kuna zaman lafiya ce wallahi lafiya lau ba wata matsala yanzu ya da ku ya ji jiki kuma ni abin da ya burge ni da suka bashi kashi suka ce aure kuma yana nan eh in ka sake ta zamu dawo kai mutane suna da suna da abun mamaki da abun dariya wallahi to kun ga wannan mijin an ja aya an ja hadisi ya ƙibi ta yi lallabin ta yi kaza ita kuma jarababbiya tana son kayanta kuma ba ita ta ce fa a dake shi ba kawai gani suke bari su yi maganin tsiyar tun daga nan hankali ya kwanta Allah ya gyara halinmu wannan ta ce malam ga tambaya ta kamar haka malam idan mace tana ta kaba sai matarta ta kawo mata abincin kirsimeti sai ta ci mamanta ka eh sai mamanta ta kawo mata abincin kirsimeti to ta gaban nan yana nan ko ya lalace a'a bai lalace ba tunda dai ta ci Allah sa ba naman kare aka kawo mata da alade ba sai ta shikenan ta kabarta tana nan ba ba abin da ya samu ta kabarta ba abin da ya same ta watakila yunwa take ji shi yasa aka lalun mata ko tana makotaka da mutane malam da fatan ka tashi lafiya Allah ƙara wa rayuwarka albarka tambaya ta kamar haka kamar haka ina tambaya kuma ina neman afuwarka to me na miki ne kuma me kika min tace malam abin da ya faru yarinya ce ta dauki azumi muka ga za ta wahala za ta galabaita ni dinnan sai na ce mata ai malam abdalla ya ce a rinka raba ba gida biyu a yi azumi zuwa a zahar gobe ma sai a cika ta ni na faɗa ni ta ce saboda in mun ce mata kai ka faɗa za ta yarda to kuma dai haka aka yi ta yin azumi to malam yarinya dai ta yi azumi rabi da rabi da fatawarka malam gaskiya ina neman yafiyarka don na maka ƙarya. To Allah ba da nufi ne wannan ƙaryar ba, a sha ruwa lafiya. To, ashe dama yanzu nan duk wa'azin nan ke muku ƙarya kuke zuwa kai wa gida? Eh, to na yafe miki, amma da Allah ki daina mun ƙarya, amma na yafe miki. Kuma kun yafe mata? Ku yafe mata tunda ta yi wa malamin ku ƙarya ko? in ko ba ku yadda ba wallahi sai ku kai ta kotu mu nemo ta kawai in hizba su kawo mana ita mu kai ta can wajen kofar sarkin nan to mun yi miki afuwa kuma ni ban ce wai in yarinya tana jin azumi wahala wai wai ta raba biyu ba eh dai in karamar yarinya ce ko karamin yaro magabatan mu na da idan yaro karami aka koya mai azumi sai ya galabaita to in ya kai rabin yini sai a bashi ruwa sai ya sha ana yi amma yarinya balagaggiya da ta girma azumi ya zama dole a kanta kuma a ce wai malam ya ce ta raba gida biyu a'a ni ban faɗa ba a jiya wata yarinya ta aiko takarda cewa tana ta fara al'ada shekara sha uku kuma yanzu ta shekara tana yi shekara ta sha hudu amma azumi yana mata wahala da sauransu ba ta iyawa ciwon ciki yake damunta ta zo kuma an ba ta fatawa alhamdulillah sai na ce to ta je wurin likita a duba me yake ja mata ciwon ciki watakila ulcer ne alhamdulillah dai ta je ta karɓi magani kuma ta sha magani yanzu dai na san tana azumin nan insha Allah to kin ga wani lokacin ciwon cikin ba wai na wai shekarun ki ne bai kai ba a'a ulcer ne ki samu ki rinka cin dumame mai kyau sha kunu in akwai ko ko a sha ruwa a yi tawakkali ga Allah, Allah ya ba da lafiya. malam da fatan kana lafiya Allah ya karbi ibada Allah ya sa mu dace ga tambaya ta kamar haka da Allah malam allura tana karya azumi sai an jima mu sha ruwa lafiya malam Allah ya ƙara maka albarka Allah ji kan iyayenka to na gode allura ba ta karya azumi allura ba ta karya azumi in mutum yana da ciwo aka mai allura in dai ba allurar cin abinci ba akwai allurar take makofin cin abinci kamar ruwa da ake daura wa mutum a matsayin abinci wannan malamai suka ce yana karya azumi amma common allura chloroquine allura ta ciwon ciki ta allura ta kaza ba wannan bai karya azumi Malam tambaya ta shine ina so in ji adadin wata nawa miji ya kamata ya yi a wajen neman kuɗi ba tare da ya dawo gida wajen matarsa ba, amma fa malam muna waya, kuma yana tura min kuɗi duk wata bukata ta da nake so. To, wannan dai mijinta ne ya tafi, suna hira suna waya kuma yana ɗan turo abubuwa, amma fa tana bukatar mijinta kusa da ita. kar ya wuce wata hudu inda hali in yi wata hudu don ko yaƙi aka ji idan mutum ya yi wata hudu sai annabi ya ce koma gida wajen matarsa to in dai mijinki yana da hali da iko inda yake sana'a to wata hudu ba laifi sai ya dawo gida ya zo ya zauna da iyalinsa ɗan lokaci in kun fara faɗa to sai ki ce to koma kuma. wataƙila kuma ba zai iya wata hudu ba a nesa yake ko shekara ɗaya in kin ga zaki jure daman duk wanda zai ta aure miji mai yawo ko miji mai neman abinci a wani wuri nesa to ai sai ta shirya zaman haƙuri kuma amma gaskiya kyanta in dai zaki aure duk mijin da ba zama yake ba gaskiya mai yawo ne to ki shirya in kin aure shi zaki iya jurewa da yawonsa miji ya tafiya barki sai ya shekara bai dawo ba zaki iya e za ki iya akwai matar da za ta iya haƙuri ba ta da buƙatar namiji a kusa da ita inda akwai ci da sha ita ba ta da matsala ba za ki barna ba to wannan ba laifi tun da ke kika yadda kika sallama akwai matar da tashi mijinta yana mata rabon kwana shekara biyu idan ya luluka ya tafi wajen sana'arsa kuma yana da wata matar a can bai zai dawo ba sai ya shekara biyu cur idan ya zo kuma baya wuce sati ɗaya ya daɗa komawa amma a hakan wai suna da 'ya'ya kuma ta haƙura na ce ke kika jiyo ke kika zaɓa tun da kin ga za ki iya ni kan ba zan kashe miki aure ba amma akwai abin tausayi shekara biyu ba miji shekara biyu kana jiran ya zo na ce wannan a ƙasar waje yake ta ce ba ƙasar waje yake ba a najeriya yake na ce wannan akwai shakiyanci a ciki kuma can fayya da wata matar tasa da haka ki gaya masa kin zo tafsiri kin tambaya an ce wata hudu shine gejinsa in bai dawo ba ƙara mai wata ɗaya daga nan ki fara buge-bugen waya in kin buga kin san yadda ake yi dabara ake yi da kin buga sai ki fara ki ta kuka wannan ɗan sheshekan naku na kukan nan yana taimako yanzu sai ki namiji yana dan Allah kar ki sa ni kuka ni ma zan yi kuka wani ai matar ta zo tana kuka kawai shi ma sai ya fashe da kuka akai ta gwamza kuka ashe ashe tarko ta kafa masa in kika dan yi shesheka in yace me yake damun ki ce wallahi ni dai dan Allah ka dawo to ba komai sati mai zuwa zaki ganni ki ce Allah maka albarka in za ku rabu ki dada sheka wani kukan haka zaki sai ki ga yazo wallahi sai dai ki ganshi da boronsa ya iso haka ake yi amma wannan sirri ne fa daga ni sai ku na gaya muku kar ku gaya musu ba to Allah ya maka albarka Allah saka da alkhairi tambaya na anan shine ana biyan azumi sakamakon laulayin ciki da na haihuwa na yi ƙoƙarin biya abin fa ya gagara sakamakon ina da ƙwalsa idan na ɗauka har duhu nake gani a lallai ƙwalsan nan ta gama da ke ban fa samu na biya ba har ramadan ɗin ta zo ya zan yi malam shikenan tun da baki da lafiya sai ki ciyar ai baki da lafiya ne kuma ba a san yaushe za ki warke ba amma abinda malamai suke faɗa shine ki je ki nemi maganin ƙwalsa ki samu sauƙi kira ma azumin shi yafi kuma yanzu da kika rubuto min takarda ai kina azumin yanzu ba kina yi ba kina iya yi ai da haka ki je ki nemi magani a'a allura ne a'a kwaya ne akwai wata rana da ulcer ta taba kama ni abin yana dan damuna na samu likita sai ya ce ga wasu kwayoyi mana in ka zo yin buɗe baki in za ka yi sahur ka sha da na kama sha kawai sai na ga na warke na warware ashe mai ulcer akwai kwayoyin magani da ake bashi yana taimaka masa ya rage raɗaɗin ulcer din ku je asibiti ku nemi magani gaskiya in kin warke sai kira ma Allah ya ba da lafiya Allah ya yi kuma a rinka cin abinci akan kari in an samu dama malam da fatan ka tashi lafiya ga tambaya ta kamar haka malam ana tambaya na akan aure ne duk wanda ya zo a saka ranar aurenmu da shi kawai sai na ji ba na son sa duk wanda ya zo sai in kore shi sai an sa ranar aure sai in ji ba zan aure shi ba ina neman taimako a ce ni da addu'a ko zan daina abin da nake yi a sha ruwa lafiya amin sun ma'amin lalle kan baki da lafiya duk wacce ta ga in saurayi ya zo ta kora wannan ya zo ta kora wannan ya zo ta kora to gaskiya a yamaki ba ki da lafiya sam sam sam ba ki da lafiya akwai matsala yawancinku kuma gaskiya aljanu ne suke damun idan idan idan idan aljani ya auri mace to to bai zai bari wani ya zo neman ta ba daga ƙarshe za ki zo ki ɗebi shekaru kin kai munzalin auren kuma auren bai yi ba wata ba saurayin take rasawa ba akwai saurayin amma ita take korarsa da kafarta da kanta ki je ki nemi maganin shedanu aljanu ayoyin rukiya da muke bayarwa duk shekara ki rinka shafa habbatu sauda a jikinki ki rinka shan ruwan zamzam kina daga kina addu'a babban magani kuma ki rinka karanta suratul baqara ki rinka karanta suratul baqara lalle ki rinka karanta suratul baqara akai akai akai akai Allah yana taimakon mai larurar aljani suratul baqara bai za su zauna a jikin shi ba Allah muku albarka Allah ya amfanar da mu da ku Allah karba azumin mu Allah sa aljanna makomar mu Allah ji kan iyayen mu Allah kuma ya sa mu dace a rinka kulawa akwai yan tambayoyi da za a yau dai juma'a ne ba za a yi tambayoyi ba insha Allah ta'ala amma dai za mu rinka yi muna tambaya yawwa Allah ya sa mu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk masu ya